أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه الحمد لله muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya sake gwada mana wannan rana da wannan lokaci don ci gaba da karatu cikin littafin tuffatus saniya fi sharhil ajrumiya in ban manta ba karatunmu ya tsaya a wato mun karanta abin da ya shafi tarifi na kalmar nahu da kuma a wajen malaman lugha da wajen malaman fannin nahu din sannan mun ɗan yi magana akan ta'arifin wato fannin ilimin nahau da yadda aka samar da shi sannan kuma da yaya aikin ilimin nahawi mai aikin ilimin nahawi ke a mun ɗan taɓa ta'arifin abin da ake ce ma alkalamu a wancan lokacin muka ce shi ne ya zama mashtamala alal lafzi والإفادة التامة والقصد مكدني دان bayani daidai gwargwado yadda abin da Allah ya sauwake a yau za mu shiga cikin abin da ake ce ma anwa'ul kalam anwa'ul kalam wanda wasu littafin suke anwana shi da suke suna hada shi da babin da muka wuce su ce alkalamu wa ma ya ta'allafu minhu ma'ana yadda kalam yake a gun malaman nahau da kuma abubuwan da kalam ɗin yake ginuwa a kansu so amma a nan tuhfatu saniya ko mu ce a nasin ajrumiya yana cewa anwa'ul kalam qala wa aqsamuhu salasatun nau'o'in abubuwan da su ne articles da ake gina magana da su a larabci yace guda uku ne nau'i uku ne na ɗaya akwai al-ismu akwai abin da ake kiran shi da al'ismu za mu ji ta'arifin menene ism ya ce akwai abin da ake kira kuma da alfi'lo akwai kashi na biyu wato ismun kashi na farko kashi na biyu fi'lun sai kuma na uku shine harfun ja'a li ma'nan ism shine kawai suna sunan kowane abu sunan shi al'ism a wajen malaman nahawu sai fi'il shi kuma fi'il shine aiki aikin nan da ya jingi dole ya zama ya jingina da ɗayan cikin wato zamunna guda uku ko dai aikin da ake yi kamar yanzu da muke karatun nan ko kuma aikin da aka riga aka yi kamar karatunmu na jiya kenan an riga an yi sai kuma ko kuma wanda za a yi shi ba a yanzu ba a gaba wannan duka su ake kira da wato zamunan da aiki yake faruwa sai kuma abu na kashi na uku shine yace harfun ja'a li ma'anan yace sai kuma harafi harafi yace ja'a li ma'anan wato ya faɗi ja'a li ma'anan dan ya fitar da huruf at-tahajji ko kuma al-huruful alfaba'iyya wato dan ya fitar da harfan da suke ake haɗa kalma gina kalma da su alifin ba'un ta'un sa'un ba su yake nufi ba harfun ja'a li ma'anan shine harafin da yazo dan ya indicating din wani ma'ana dan ya bada wani ma'ana sawa'un yazo ya bada ma'anan wato ga haduwan wani abu da wani abu ne ko ko rabuwan wani abu da wani abu ko ko jerantuwan wani abu bayan wani abu haka dai wannan su ne ake ce ma da ake kira da huruf kamar labzun min kamar labzun ila kamar labzun an haka dai kamar yadda zai zo mana da misalai ya ce wa aqulu al-alfazu allati kana al-arabu yasta'milunaha fi kalamihim wa nuqilat ilayna anhum fa nahnu natakallamu biha fi fi muhawaratina wa durusina wa naqra'uha fi kutubina ونكتب, ونكتب بها إلى أهلنا وأصداقنا وأصدقائنا لا يخلو واحد منها أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء yace duk maganganun da muke yi da larabci kalmomin da ake amfani da su a larabci da rubuce-rubucen da ake yi da larabci da maganganun da yake gudana tsakanin abokai da larabci gaba ɗayan shi ana gina shi ne daga cikin abubuwa guda uku mana bai fita cikin abubuwa guda uku su ne ga sunan al'ismu wal fi'lu wal harfu ya ce amma al'ismu fil lugha idan aka ce wato al'ismu a gun malaman yare a yaren larabci shine ma dalla ala musamma shine abun duk da yake indicating din wani wanda aka sama wannan sunan idan ka ce Muhammad ko ka ce Zaidu ko ka ce Amru duka ba wanda zaka faɗi Zaidu ya tuna Muhammad kake nufi ko kuma ka faɗi Amru ya tuna Zaidu kake nufi saboda Zaidu ba wannan sunan ne ake masa alami da shi ba a zaidu ne alaminsa saboda haka dai duk abun da yake ana faɗi zaka tuna mai wannan sunan shi ake nufi da alismo a lugha kenan amma a wajen malaman wato malaman nahau yace kalimatun dallat ala ma'anan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman shine duk kalman da take ta ba da ma'ana a kan kanta ma'ana da an faɗi za ka tuna wannan abin tana da ma'ana a kan kanta sannan ba a gwama ta da ɗaya daga cikin zamuna uku da muka faɗa ba yanzu ɗazu an jima ya zama ba a gwama ta da ɗaya daga cikin wa'innan wato zamunan guda uku ba kaman muhammad kaman ali kaman rajul kaman jamal kaman nahar ba wanda za ka zo ka ce jamal ya tuna lokaci ba wanda za ka ce jamal ya tuna lokaci haka sannan kashi na biyu daga cikin anwa'ul kalam akwai fi'lun wa alfi'lu fil lugha shine hadath wato abu ya faru abu ya faru idan ka ce kataba kataba ya rubuta kataba ya rubuta kaga wannan abu ne da babu shi yanzu ya samar ya ya ya fare shi ah yace wa fi istilahin nahwiyin kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa iqtaranat fi zaman a gurin kuma malaman nahwu shine kalman da ta indicating din wato abkuwan ma'ana akan kanta sannan kuma ta jingin ma'anan nata ya jingina da ɗaya daga cikin lokuta guda uku yanzu an jima ɗazu misali ka ce kataba kaga ya rubuta ya riga ya rubuta in ka ce yaktubu kaga yanzu yana rubutawa yana rubutawa ma'ana yanzu kenan in ka ce oktob ya zaidu oktob ma'ana rubuta rubuta kaga kana umurtansa da ya rubuta ba wai yana rubutawa bane ba kuma ya riga ya rubutan bane a'a zai rubutan ne bayan kayi umurni ma'ana a wani lokaci ba a yanzu ba ba ɗazu ba sannan na biyu a na ƙarshe a cikin wa'innan gaba ɗaya shine alharfu amma kafin shi shi fi'il ya kasu kashi-kashi daidai da gwargwadon wannan kashin zamunan guda uku da muka faɗa an aka ce kataba yana ba da ma'anan cewa an riga an yi in aka ce yaktubu yana ba da ma'anan yanzu ake yi idan aka ce oktob yana da ma'anan aiki a wani lokaci da zai zo so saboda haka sai ya ce ya tafi cikin bayanin wa'innan zamunan gaba ɗaya ya ce waqtarinat bi ahbi ahdu al-azmina thalatha التي هي الماضي والحال والمستقبل وإن أزمنة الثلاثة ɗin shine ko dai abun da ya riga ya wuce ko kuma hal yanzu nan ne ake ake yi ba a daina ba ba a gama ba wal mustaqbal ko kuma za a yi ne a gaba ba yanzu ba misalin haka shine kamar yadda muka ce kataba yace fa innaha kalim fa innaha fa innahu kalimatun dalatun ala ma'anan wa huwa alkitaba idan kace kataba kalma ne da take indicating din wani ma'ana wanda wannan ma'anan yana nufin kawai rubutu wa hadha almaana muqtaranun bi zaman in ka kallama a nan za ga ya gwamu da lokaci lokacin nan kuma ya ce almadi shi ne lokacin da ya riga ya wuce ka taba kaga ya riga ya rubuta wa nahwu yaktubu fa innahu dalun ala ma'na idan ka ce yaktubu shi ma dai wato yana ba da ma'anan rubutu amma wa hadha al-ma'na muqtaranun bi zamanin hadir amma wannan ma'anan kuma ya saba da wancan shi wancan ya riga ya rubuta wannan kuma yanzu ne yake rubutawan shi yasa yace muqtaranun bi zamanin hadirun ma'ana a lokacin da ake ciki ake rubutun shine zaka ce yaktubu wa nahwu uktub fa innahu kalimatun dalatun ala ma'nan ita ma kalma ce da take dictating din wani ma'ana akan kanta shine wato rubutu shi ma ya ce wa hadal ma'ana muqtaranun bizamani almustaqbali alladhi ba'da zamani takallum wato shi ma yana gwane da ma'anar lokaci amma lokacin ba ɗazu ba ba yanzu ba a'a lokacin da zai zo a gaba ba a riga an aiwatar ba wa'innan misalai ga sunan da yawa ya kawo misalai da yawa daga cikin wato kalmomin da suka kunshi ma'anonan nan guda uku kaman ka ce nasara yansuru unsur fahima yafhamu ifham haka alima ya'lamu i'lam kaga duka wa'annan kalmomi ne na farkon su suna indicating din an yi riga an yi aiki na biyun su kuma suna indicating din ana kan yi na ukun kuma suna indicating din za a yi wa'annan kenan saboda haka menene to fi'ilul madi din nan da fi'ilul mudari da fi'ilul amr guda uku da suka aka ciro su dukansu daga cikin anwa'ul kalam ah shine zai mana bayani yanzu ah yace wal fi'lu ala thalathati anwa' yace fi'ili ya kasu kashi shi ma uku madi wa mudari'un wa amr madin wa mudari'un wa amr ma'ana fi'ili ya kasu kashi uku shi ma daidai da zamuna da aka faɗa a baya, ko dai ya zama an riga an yi, ko za a yi, ko kuma ana kan yi, kamar yadda muka faɗa a ciki. Sannan kashi na farko shi ne mazi, ya ce fi'ili mazi ɗin nan shi ne ma dalla ala hadasin waƙa fi zaman allazi qabla zamanin takallum. wato shi ne abin da ya ba da ma'ana ko ya ma'anan abkuwan wani abu abkuwan wani abu tun ma'ana a baya kafin lokacin da aka yi maganan abkuwan abin to abin ya riga ya faru wannan shi ake kira da alfi'lul madi kamar in ka ce kataba ai yanzu da ka ce kataba ya rubuta ba yanzu yake rubutun ba sai da ya rubuta yanzu kake ba da labarin an rubuta ɗin fahima haga ya riga ya fahimta fahima ma'ana ya fahimta to ya riga ya fahimta ba yanzu yake fahimta ba ba an juma ne zai fahimta ba saboda haka dai duk kaliman da take da dauke da wannan ma'anan ita ake kira da fi'lu al-madi sai kashi na biyu daga cikin kashe-kashen fi'ili shine al-fi'lu al-mudari' shi kuma yace ma dal shine ma dalla ala hadathin yaqa'u fi zaman at-takallum shine duk wani abu da zai bada ma'anan wato afkuwan wani abu afkuwan wani aiki ko faruwan wani aiki a lokacin da ake yin magana a kaman ka ce kataba a yaktubu kaman ka ce yafhamu kaman ka ce yaqra'u sannan na ukun su na karke shine ma dalla ala hadathin yutlabu husulu fi'lihi ba'da zaman takallum wanda shine fi'lul amr wato shine duk abun da yake bada ma'anan abkuwan wani aiki da za a yi shi ba a riga an yi shi ba ba kuma an riga ba kuma ana kan yin shi ba kaman ka ce ifham kaman ka ce oktob kaman ka ce isma ma'ana rubuta kaga lokacin da kace a rubuta ba lokacin ake rubutawan ba ba kuma a riga an rubuta bane haka dai duk wani abu da yazo akan wannan ma'anan shi ma shi ake kira da fi'lu amr wannan a takaice shine karatunmu na yau wato ma'ana a dunkule mun ji menene ake nufi da anwa'ul kalam anwa'ul kalam guda uku ne suna fi'ili sai kuma harafi sannan sai shi kuma fi'ili ya yi mana ta'arifin suna ya gaya mana menene suna sannan ya mana ta'arifin fi'ili ya shiga cikin kashe-kashen fi'ili inda ya gaya mana cewa ya kasu kashi uku saboda lura da zamunan da aiki yake faruwa ko zamani ko dai ya riga ya faru ne ko yana ana kan yi ko kuma za a yi a wannan a takaice shine abin da Allah ya tsare mu karanta a yau in Allah ya kai mu kuma halka na gaba za mu ɗaura daga inda muka tsaya mu shiga cikin wato mu karisa a cikin anwa'ul kalam sai mu shiga cikin babi na gaba in Allah ya kai mu assalamu alaikum